وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وأولئك هم المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga farin jaka da annabi muhammad alaihi salatu wassalam muna wa allah maɗaukacin sarki godiya wanda cikin ni'imominsa ya ni'imtar da mu irin wannan lokaci mai albarka cikin watan ramadan wanda yau gashi tafiya ta nisa har dauki kashi ɗaya a cikin uku ko ma an ɗan zarta domin yau muna dare na sha ɗaya ko? Allah ta'ala ya sa mun dace Allah ya sa abin da muka yi a baya karbabbe ne ubangiji ta'ala ba mu ikon jajircewa akan sauran ranaku da suka rage Allah ya mana gamdakatar da dace da fiyayyen dare da ake samu a cikin wannan wata shine daren lailatul qadar kuma Allah ka sa mu cikin wanda kake wa afuwa a wannan daren cikin kaddarawar Allah dai jiya mun tsaya ne a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara aya ta 156 ko da bakwai yau insha Allah za mu tashi ta 158 muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin da abin da zamu tattauna ya ba mu fadin iko fadin abin da shine daidai ya kuma nisantar da mu kuskure idan mun yi kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana mun ji dai yadda Allah madaukakin sarki ya ce masu haƙuri su suke da lafti da ɗoriya kamar da ɗaya daga cikin malamanmu shak malam jafar mamu da adam Allah ji kanshi da gafara yake cewa idan ya zo wannan gurin masu haƙuri su suke da mi lafti da ɗoriya su ne suke samun salawatu min rabbihim wa rahama ya ce kaga laftin kenan sai ya ce wa ulaika humul muhtaduna aga sun zama to sun samu lauturar doriya kenan Allah ya samu daga cikin su kuma babu shakka karkashin wannan aya koyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine duk lokacin da masiba ta same ka ka dabbaka wannan sunna mun ji irin natija da ta samu ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin umma salama a lokacin da mijinta dattijan albarka abu salama Allah ya kara masa yarda ya rasu da ta yi amfani da wannan wato aya da koyarwa mazala sulasar sai Allah ya canza mata da mafi ficin mijin da ta rasa ya ba ta fiyayyen halitta shine annabi muhammad sallallahu aka sa ta ɗaya daga cikin umahatul mu'minin haka duk wani mai imani in masiba ta same shi babu shakka in ya faɗi wannan kalmar cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ƙara da addu'ar da manzo Allah ya koya mana cewa Allahumma ajirni fi masibati fi masibati wa khalifni khairan minha manzo Allah ce illa ajarahu Allah fi masibatihi wallahi wannan mutum face sai Allah ya bashi lada akan wannan masiba wa aka lafalahu khairan minha kuma sai Allah ya canza mishi da mafi alherin da abin da ya rasa shi yasa Umar Salama ta ce falamma tuwaffiya Abu Salama qultu da na ji an ce abu salama ya yi shahada ma sai na faɗa kama amar ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya umarni da faɗin haka ta ce fa aka lafa lahu li alkhaira minhu sai Allah ya canza mini kwa da mafi alherin sa shine rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda karkashin wannan aya dai da muka tsaya akan ta ya ruwaita hadisi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah idan Allah ya jarabi mutum da masiba misali a ce ka rasa rai a cikin bayani akwai rasuwa ta wani makusancinka ko abokinka ko ɗanka ko matarka ko ma'aifinka ɗaya daga cikin abubuwan da dai za ka samu raɗaɗi da damuwa a kan rashinsa to ƙalallahu sai Allah ta'ala ce ya malakul maut Allah da kai sai kira mala'ikan mutuwa ya ce kabartu waladi abdi ka amshi ɗan wane bawana ƙabaratan kuma amsa wanda ba zai ƙara ganin wannan ɗan nashi ba da haka abu ne wanda kuma yana so ya gan shi ya ji daɗi yanzu me ka same shi wanda ka ɗauki nashin yaya ka samu zuciyar shi a lokacin domin ashe shi wannan malaka ubangiji ta'ala yana ba shi fahimta da wata na'ura ta musamman idan ya amshi rai daga cikin rayukan da ya amsa to makusantan nashi yana gane kaka zuciyarsu wani irin karɓa ta yi wayo wayo suka yi ko alhamdulillah suka ce suka yi addu'a Allah ya gafarta masa sai wannan mala'ika ya ce babu shakka ina amsar rayuwar ɗan uwan shi ko ɗan shi ko abokin shi abin da ya faɗa bayan ya gane babu rayuwar an karbe kawai ta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ma'ana shine ma'ana istirja' ya istirja'i lokacin nan sai Allah madaukakin sarki ya ce to ya ku mala'iku ibnu lahu baitan fil janna ku gida mai ka ta faran gida a cikin aljanna ashe akan amshe maka wani kai dan a baka aljanna wa in ma danka ko abokinka sai a barka kai a raye ka dan dan rashin shi kawai don a gani kai ka ci jarabawa ta samun tukucin aljanna ko ba za ka ci ba idan ka bai da lamarinka zuwa ga Allah ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ka kawo su tunani irin na awamukin mutane ba eh wannan ai mayu ne suka kashe shi ai ware ne mai samu ai kaza kaza kaza ne a'a koma kai da zuwa ga Allah ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi masibati wa khalifni khairan minhu aw khairan minha Allahumma gifir lahu Allah kai ta addu'a kada Allah wannan mala'ika Allah zai tambaya mai amsar ran ya ka samu zuciyar wayannan makusancin na ce wallahi ina ɗauke rayuwar kawai sai na ci yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ce ya mala'ikati ibnu lahu baitan fil janna ku gina mai katafaren gida a cikin aljanna wasammahu ko wasammuhu baitul hamd ku dasawa gidan nashi sunan shi gidan godiya baitul hamd bayan da aka samu wannan gidan sai wani naka ya rasu kuma ka koma zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki ka sa mana hakuri hakuri kuma kyaukyawa don haka yau zamu tashi kenan aya ta gaba Allah madaukakin sarki ta inna safa wal marwa inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al baita wa i'tamara fala junaha alayhi عليه أن يطوف بهما مم.
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ubangiji ta ce inna safa wal marwata min sha'airullah lalle dutsen safa da kuma dutsen marwa kai kawo tsakaninsu da su kansu din suna daga cikin shari'o'in Allah sha'airullah wani abu ne wanda Allah yake sawa a matsayin alamar bautarsa ko alamar ibada zuwa gare shi kaga masallaci yana daga cikin sha'airullah eh da kaga masallaci gurin menene ne gurin bautar Allah ne kuma shari'a ce ta Allah tunda Allah ta'ala ya ce a gina shi to duk wani abu wanda yake wannan abin Allah madaukakin sarki ne ya bada umarni wajen a yi shi to yana daga cikin sha'airul lahi girmama shi yana daga cikin alama wanda ke nuna tsoron Allah da ke cikin zuciyar mutane ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى ubangiji القلوب ta ce wa man ya'zim sha'airallah duk wanda yake yake girmama ko ya girmama sha'airallah masallatai hatta wannan alqur'ani da irin duk waɗansu abubuwan da yake wani abu ne wanda yake na shari'a ta Allah wanda Allah ne yayi umarni da abun sai ya zama to ka girmama shi a cikin zuciyarka to wannan na daga cikin abin da zai kara maka jin tsoron Allah ko kuma yana daga cikin alamar tsoron Allah da ke cikin zuciyarka idan baka da tsoron Allah sai ga duk wani abin da yake na shari'a Allah ne bai da kima a gurinka sai ga bai da kima amma idan har kana da tsoron Allah duk abin da yake sha'irul lahi ne sai ga wannan abin yana da girman gaske yana da muhimmancin gaske a cikin zuciyarka don haka Allah ta'ala ya ce to ita ma safa da marwa suna daga cikin sha'irul lah ah malamai suka ce malaman tafsiri a zamanin jahiliya idan mutane suka zo suka yi dawafi a Ka'aba har a jahiliya fa to sukan zuwa su hau dutsen safa su sabka su yi tattaki zuwa marwa su hau shi kuma su sabka su dawo nan saboda koyi da addinin annabi ibrahim khalilur rahman cikin darasinmu na baya mun karanta cewa a lokacin da ya zo ya aje mahaifiyar isma'il da isma'il da ɗan guzuri da ruwa da bai ta hakara ya karya ba guzurin ya ƙare ruwan ya ƙare sai ta tashi don ta yi kataɓus ko ta ɗanyi tattaki wajen neman agaji daga allah da neman taimakon Allah ta ga idan za ta samu taimako daga Allah a cikin halin da suke ci kaɗanta ya galabaita matakin farko ta fita babu safa ta hanyar da ake zuwa safa ta haukan dutsen ta hanga ko ina gabar da yamma gusum da arewa in ji malam bahaushe ko ba ta ga kowa ba wanda zai iya kama ta ɗauki akan halin da take ciki tana mai neman Allah ya taimake ta sai ta kama take tattaki cikin tawadi'u da kaskantar da kai da neman agajin Allah sai da ta je wancan dutsen guda na Marwa shi ma ta haushi ta hanga dama da hagum gabar da yamma gusum da arewa bata ga wani mutum da zai iya kama ta dauki ba sai da ta yi shudi bakwai sai Allah madaukakin sarki ya sanya wannan abun a matsayin ibada da annabi ibrahim ya dawo ranar mun yi magana ya dawo ya yi zuwa na ɗaya ko na biyu na uku na nawa a na hudu sai mala'ika jibril ya kama hannun shi ya je dora shi akan dutse ya ce kaga nan gurin eh to yana daga cikin sha'airullah kaji kaji abin da ya faru matarka ga irin kai kawo da kai ya kama hannun shi ya kai shi marwa suka kai kawo a wannan gurin haso bakwai yace to wannan ya daga cikin tsarin Allah ko shari'ar Allah ga masu zuwa ibada a wannan guri da sunan haji ko umara har tashin alkiyama to shi yasa su jahiliya suna da wannan tarihin waɗansu suke yi to sai aka samu waɗansu kabilun sukan yi sakaki da yin wannan abin musamman mutanen madina idan suka zo su takaita akan dawafi ba sa zuwa su yi wannan aikin to lokacin da musulunci ya zo wani sahabi abdullahi da zai ce sai muka ɗauki wannan kaman safa da marwa da ake yi ai kaman wata ɗabi'a ce ta jahiliya ba sai mun yi ba sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya cewa inna safa wal marwata min sha'airillah safa da marwa suna daga cikin sha'airillah alamar addinin Allah ko kuma shari'ar Allah ce ka kai kawo so bakwai a wannan gurin kamar yadda annabi Ibrahim khalil rahman Allah ya sa mala'ika ya gwada mai cewa wannan an sa shi daga matsayin ibada har tashin alkiyama da haka Allah madaukakin sarki ya ce faman hajjal baita wanda ya ziyarci ɗakin Allah da sunan aikin haji au itamara ko kuma ya je umara dukkan su ɗaya ne daga cikin ibadar da Allah ya umarni akan a yi su musamman a rayuwa kai so ɗaya wajibi ne idan kana da hali a rayuwa kai aikin haji so ko da so guda ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma so ɗaya ya taɓa yin aikin haji shi yasa ake ce mata hajjatul wada hajjin bankwana ita ce hajjin da ya rayuwar shi duk a cikin tarihi malaman tarihi ba su kaya taɓa yin wani aikin hajji ba amma tare da cewa ya yi umara sau da yawa ya yi umara sau da yawa amma aikin hajji sau guda ne ya yi to kowannen su wajibi ne kuma annabi sallallahu alaihi ya kwadaitar da mu cewa idan mutum ya yi aikin hajji hajji karɓaɓɓe a ranar da ya gama aikin hajjin nan zai kasance kamar ran nan ma'aifi ta haife shi bai da zurbi kuka da Allah ya gafarta mishi haka kuma ya kwadaitar da mu aikin umara musamman ma a cikin irin wani lokaci mai albarka da daga cikin ayyukan da ya kamata mutum ya yi kaje ka yi umra maza da sosai yake ta duk wanda ya je aikin umra a cikin watan ramadan kamar ya yi aikin haji tare da ni hadisi ingantacce in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka yi aikin haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhajjul mabrur laysa lahajjazahu illa janna idan ka samu haji karbabbiya kuma a wajen Allah ba ta da wani sakamakon da kake da shi a wajen Allah illa Allah ya baka aljanna Allah ya ba mu ikon yi kuma karbabbe amin to shine Allah ta'ala yace duk wanda ya je daga cikin waɗannan ayyukan fala jura alai an ya tawafa bihima babu lahi ya tawafi a tsakanin safa da marwa saboda haka in kaje karkai ha'inci akwai wanda za su yi kawai don su yi masa gama mutum ka ta awa ɗaya da gama ko minti 45 ai safa da marwa ai a minti kaza a yau ai ba sayan motar nan kauye bane ai kun san sayan motar nan kauye ko shi burin shi kawai ta daga gari kaza zuwa gari kaza a minti goma ko a minti kaza kawai shi shine burgewa shegewa da akwai gudu wasu nawa ibada haka nan ai dawa kunna a minti kaza kaga yana kablar wannan ya kadu wannan so yake yi maza wai yana diba agogo wai kan minti kaza ya gama ba haka ake ba tafiyar da uwar Isma'il ta yi tsakanin Safa da Marwa an ce tafiya ce ta tawadi'u da neman agajin Allah tana gama tafiyar sai Allah madaukakin sarki biya mata bukatunta tana zawa gurin yaran sai ta ga wani ruwa ya bulbulo bulbul bulbul bulbul ita kuma tana jin kishi sai ta fara kwasa tana sha kuma ta fara kwasa tana sha danta manzo Allah ya ce Allah wa uwar Isma'ila rahama inda ta kaile ruwan nan aida yayi ta gudu har tashin alkiyama amma dan taron shi ta yi shi yasa bai yi ta gudu ba sai dai sai an janyo shi amma yanzu Allah saka shi gabanin Saudiya da alkhairi sun ja wannan ruwan ko ina an yi famfuna duk inda ka waya za ga ga tarmis an samu ka zanzam ka shaka koshi in kana so in ka waya wani bangaren ga kan famfo sai ka je ka bude fa ka shaka koshi in kana so ko kuma ka cika a cikin wani kwamfuta da shi ko ina famfo zanzam ne in kana so ma kai wanka da shi sun wasa abin ko ina gashi nan Allah ya saka musu da alkhairi gashi kuma yi magana kan faralar zanzam idan baka da lafiya ka shashi da niyyar waraka zaka samu waraka idan kana jin yunwa ka shashi da niyyar abinci zaka ji ka koshi idan kana son arziki ka shashi zaka samu arziki manyan manyan malamai wanda tarihin musulunci ya ainihin sanya su a cikin manyan malamai diya wanda sun sha ruwan zanzan ne su roki Allah ilimi kuma Allah ya basu tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai da zuwa malamai na baya baya saboda haka ruwan zanzan wani abu ne wanda yake bai muhimmanci wanda duk duniya a ban kasa ba inda ake da shi sai a garin maka wallahi din da gaishe kawai kai shi ake ko madina babu shi bakin wannan haramin anan yake gurin da arna ba sa shiga a arna bai shiga maka mana kaima bakin shi da jidda ko riyad amma maka da madina in kaga mutum a gurin mai la ilaha illallah ne sai inda an yi rago da wutse kare idan an canza mai suna na musulunci amma har yanzu dinin da kake ga abu ya lalace arna bai sai shiga gurin nan ba dan ya zama haram Allah madaukakin sarki ya sa annabin sa ya umarni cewa a cire duk wani kafiri daga jaziratul arab a kore su kuma wannan gurin da manzo Allah ya haddada daga nan gurin a matsayin harami na Makka da Madina har yanzu ba wani arna zai taka wannan gurin a matsayin shi na arni sai dan ya musulunta kiran duk lalace wasu dai da ake gani to babu shakka sun yi riko da alkur'ani da kuma sunna kuma kai ka san da ka ji nan gurin zaka san ana wa addinin Allah hidima wallahi dole ka jinjina sai dai kai san zuciya to shi yasa abinda muke magana irin tattakin da zamu yi in mun zo gurin nan tahiya ce irin ta umma Isma'il cikin tawadi'u da kaskantar da kai ka rika tuno zunubanka kana neman gafarar Allah ka rika tuno bukatunka kana neman Allah ya biya maka su kana neman Allah madaukakin sarki kamar yanda ya biya wacce mai Allah bukatar ta bayan ta gama kai ma Allah sa kana gamawa a ce shikenan je ka mun karba ka rika irin wadannan tunani a cikin zuciyarka kai cikin kaskantar da kai da tawadi'u idan ka zo gurin tafiya ka yi tafiya akwai wani guri da aka ɗanyi shaida na wani tsanwa in ka zo daga nan gudun tsawa zuwa gudun wata tsawa ka ɗanyi ɗasta soka haka in mace kuma ta yi tahiyar ta a hankali mata ba ce su yi ba amma kai namar su ake kaɗan abin nan kaɗan yi atisayen an gane atisayen ko yawwa idan ka zo gudun haka zake ita ma haka ta yi haka kuma annabi Ibrahim yayi kuma haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Abdullahi da Abu ce da mun kasance ba ma yi amma wata rana manzo Allah ya gama dawafi ya je ya isa salam a rukuni a rukuni sai muka ga ya fita ta hanyar safa yana karanta inna safa wal marwata min sha'airillah yana ta fa bada abi ma bada Allahu bihi kuma ku zo ku fara ta abin da Allah ya fara da shi faman hajjal baita duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah da sunan aikin haji a itamara ko umara fala junaha alaihi babu laihi tare da shi an ya tsawafa bihi ma akan ya tsawafi a gurin sai malamai suka ce to wannan shi wajibi ne ko rukuni ne wasu ka ɗauke shi a matsayin rukuni wasu ka ce wajibi ne tunda manzo Allah ya yi shi aikin haji ya yi shi a umara kuma ya ce ku zo anni manasikakum ku ɗauki samfarin aikin hajin ku a gurina wanda ka wajibi ne ka yi tsawafi wanda ka idan ka bar shi a gurin waɗansu malamai za ka iya sai ka yi fidiya ko wasu kuma suna ga gashi ne da sauransu ne wannan wani hukunci na daban amma dai idan mutum ya aikin hajji ko umara to dole ne ya yi tafiyar nan tsakanin safa da marwa in ba ka iya da ƙawawanka akwai masu abin nan da ake cewa abin nan da ake turawa sai ka hawa tura ka sai ka hawa tura ka yanzu ma an ci gaba akwai wanda ba a turawa in ka hawa kawai sai ka zanna fito wallahi daga nan rubuto kujera ce amma tana tafiya take in ka je gurin kwana ka yi kwana in ka je da kake so ka yi saurin ka yi sauri inda kake so ka yi tafiya a hankali ka yi tafiya a hankali saboda Allah ya kawo ci gaba to Allah madaukakin sarki ya baiwa kowane musulmi ikon ziyartar wannan gurin miraran miraran saboda akwai fa'idodi masu yawa eh akwai fa'idodi masu yawa sai Allah madaukakin sarki ya ce idan ka yi na wajibi haji ko umra falajina alai an yi tsawafa bihi ma babu layi kuma ka ƙara tsawafi ka koma ka sake yi ka yi ta yi saboda annabi sallallahu ya ce ku yi kokari ku yi ta ziyartar wannan gurin kafin hana ku kuma yawa zuwa umra yana maganin talauci wallahi inda Allah baka kana zuwa umra a talauci ka mai dukuwa manzo Allah ne ya faɗa yau yana maganin talauci ya daga cikin maganin talauci ba za ka duk wani mai tsoron talauci mai koyar ka tara kudi a banki ko yana sayan kare in ji a shi ya lalace sai ya sai da a ka tahi shi ne maganin talauci haka annabi ya ce ka je ka yi umara ka je ka yi aikin haji duk yana da take tsada nan ka roki Allah baka iko kudin biya kawai ka diba in za ka America arha amma da ka ce za ka tafi ka ziyarci aikin Allah aiki ya same ka in aikin haji ne sai a ce sai ka bada miliyan uku da ɗari nawa ko Allah ya sauke da duka wannan alama ce ta magana manzo Allah sallallahu alaihi da yake cewa ku je ku yi aikin tun kafin sahara ai wannan ma hadawa ce talaka ba zai je ba talaka ba zai je ba sadawan galibi su suke da jiragen su suke da kaza su suke da bankuna su to kaga sai abin da suke kenan Allah dai ya so wake Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki na umara ko aikin haji na tatawwa imara kari akan furilla fa inna Allah shakirun lalle Allah madaukakin sarki mai godiya ne ga wannan aikin da yayi idan kai aiki Allah ya ce ba da Allah da aikin naka ya kake ji da Allah ko shugaban kasa ya baka aiki sai kaje ya kira ka wane ne kace yace president ne wannan aikin nan sa ka nashin shi na maka ba da lare lala ya kace ji aika a haba sai kai ruku haka ne hada sujada ba in ba ya sa ba to Allah ya ce fa inna la shakirun alim shi mai godiya ne da irin waɗannan ayyukan na ƙari akan fudulla ko wajibi sannan kuma masani ne ga wanda yana da damar yi bai yi ba dan ina ga zamanin sai na Umar ne ko za idan kana da halin ka je kai aikin hajji baka je ba in ka mutu shi baya maka sallah baya maka sallah da kana daga cikin waɗanda suka tafka manyan kuskure Allah madaukakin sarki ya taimaka mana to sai mu je gaba innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaik أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ubangiji ta lace innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayinat lalle ku sani wa'annan da suke boye abinda muka saukar na bayanai sune ahli kitab hadha wa'idun shadid liman katama ma jaa bihi ar-rusul min dalalat wannan shine tanadi mai tsanani na azaba da Allah yayi ga wanda ya boye abinda manzanni suka zo da shi na hujjoji waɗanda suke bayyana shi zai kawo maslaha ga al'umma zai ba su shiriwa a cikin addininsu zai ba su amfanuwa a cikin zukatansu Allah maɗaukakin sarki ya sanar da ku sai kuka ɓoye Allah ya yi alkawali ga wannan waɗanda suke da wannan siffa Allah saba ma daga cikinsu amma waɗanda suka fara su ne yahudawa wanda suka ɓoye abin da ke cikin attaura na siffofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ɓoye gaskiya don kar mutane su ji su yarda da annabi muhammad su yi imani da shi ga ce ba haka yake ba alhali kuma sun san shi a cikin littafi su kamar da man karanta jiya kama ya rifu na abana'ahu sama ko kamar yadda suka san ‘ya'yansu mun ce abdullahi da abad da aka tambaye ce wallahi shi sanin da yawa manzan Allah ya fi na ‘ya'yan shi ya san manzan Allah kafin ya gan shi sama da yadda ya san ‘ya'yan shi da haka Allah ya yi alkawari ko kuma tanadi masu ɓoye abin da Allah ya saukar na shiriwa ga al'umma min ba da ma bayyana hulun nasi bayan Allah ya bayyana hukuncin abin ga mutane a cikin littafinsa sun sani amma suka yi shiru suka ja bakin su da kyale don neman zama lafiya ko don kada kashe su ko don kada zage su ko don masu za su dan wani abin kasu daina kasan wani malamin zai yi shiru akan gaskiya ne saboda kal dan abin da ake samu ya zama to ya dan rage wallahi da yawa sun fahimci suna cikin malaman da na gargajiya amma tsoron dan abin da suke samu ya hana su bin sunna wanda kasan sunna babu bara fatiha ba ga kuma ƙananan takama suna sallama ba ana kama kukan mazaje alhaji ya zo yana so a lalata dukiyar ko kasuwancin ko jarin makwabcin shi a suna duk babu wannan babu wannan duk wanda ya zo ya karɓar shi a kan tafarki amma malamin tsubu idan ka zo mai da kuka sai nuna maka kamar shi ne Allah shi ne a gindin fada sai ya ce a yi za a yi amma malamin suna sai ce je ka yi ta kaza ta taba kawo tarihi a yi wata baiwar Allah ta aure wani jahili mai kudi aihuwar fara ta ahi diya mace ta sake ta biyu ta ahi diya mace ta sake aihuwar uku ta ahi diya mace yanzu samu ciki na hudu ta kusa aihuwa sai ce wance eh ina gaya miki wata magana ki rike sai mene ne alhaji to wallahi wannan abin da kike yi in kika kuma yin shi to kya ta gidan ku sakin ki zai mene ne nake yi kuma alhaji ha ke ai kin sani kika aihuwar fara diya mace kika sake ta biyu mace kika ta uku wallahi kika sake aiwa mace a gidan to za su kike saboda jahilci shi ta ake yace take aiwa da kanta shi eh mana wata mace da yake mai ilimi ce da mijinta mata ta ce ai mu mata abin da aka samu ne muke ajiyewa ku mu hudu kai ka sa matan ai ba haka bane ba sai ta wannan hankalin ta ta ta ga uwar alhaji ya ce in na sake mai aihuwar ɗiya mace a gidan hin zai suke ni to ka san irin auren alhaza nan ko waɗansu akwai ɗan romo ko saboda akwai ɗan abin sayan biredi uwayen ma ana ɗan taimake su kullum idan sallar nan ta zo akwai ɗan ga sukarin azumi ga ɗan kayan sallah ga ɗan abin ta ce ina za mu sa kanmu yanzu alhaji in yi suke ki shi yake agaza mana yanzu Allah da ya taimake su tashi zuwa aka ce to wani ya kamata mu je gurin malam Allah ya taimake su ka je gurin malamin sunna ta alaga ta malam aidiyar mace ga ta ta auri wani mutumin kirki kuma mai kuɗi yana taimakon al'umma mu mana taimakon mu ta aka yi sa'a Allah ya jarabe ta da aihuwar diya mace ta yi ta fara diya mace ta biyu ma mace ta uku yanzu shi ya ce wai in ta sake aihuwar diya mace zai sake ta mu kuma mu maso sake ta saboda mu ma mu yake aga zamana kaga inda sun ta da malamin tsubu ai da sun shiga uku ko ai kayan ɗakin ta ma sai ya kare kuma a ƙarshe ba ƙile suke ta amma da yake malamin sunna ne yace ai abu dai mai sauki wannan Allah ba shi yake bada ba ya habu liman ya sha'u kaza wa ya habu liman ya sha'u kaza ko lillahi mulku samawati wal ard sunna kenan sai da qur'ani yace ai duk mulkin abin da ke sama da ƙasa na arziki na aihuwa da sau duk a hannun Allah ne yake ai Allah ne yake yi ba ita ke yi ba da haka sai ta musulmi ya khuluqu ma yasha ubangiji ta'ala shi yake halittar abin da ya so a cikin ciki kuma a haifa ba uwar ke halitta ta haihu ba balle uba saboda haka wannan aiki ne na Allah sai ya ce mi ya habu liman yasha'u inasa dan haka Allah shi yake baiwa wanda ya so kyauta ƴaƴa mata zungur ba tare da namiji ba wannan aikin Allah ne ba aikin ta bane sannan kuma ha wa yahabu liman yasha'u dhukur sai yayi baiwa kuma ga wani shi kuma idan ya tashi aihuwar ko ita matar sai ta hida namiji sai ga ƴaƴa maza zungur bayan wannan fa aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ko kuma ya tudanya in an aihi namiji sai a aihi mace ko aihi namiji an kara halo su aihi mace a kara an cuɗanya dai zukuranan wa inasan na ƙarshe ma sai ya ce musu ni wa yaj'alu man yasha'u to aqima Allah shi yake sanya wanda ya ga dama ma baya aibar sai ya zama kawai yayi ta auren yayi ga malaman ya ga bokayen shiru dai ba za a ce wannan dan shi bane a duniya har ya mutu ya zama aqim ne haka akwai cikin maza akwai cikin mata aikin waye wannan aikin Allah ne kaga malamin suna kenan ya gina su akan tauhidi wake yin abin in suka yarda wake yin abin kuma suka ne mai yi yayi musu zai yi ko ba zai yi ba idan bai gina su akan mai yin abin ba ko ya ce su je su an gama abin zai yi ba zai yi ba tunda shi ma ba roƙon Allah zai yi ba kawai zai sha kajin shi ne ya bar shi irin da ya tsubu suke amma ya gina su akan aqida ingantacciya ta innahu alimun qadir kuma shi masani ne da abin da ya dace ayi kuma mai iko ne akan haka da haka ina baku shawara ku je ku yi tala haula wala quwwata illa billah kawai kaga wuridi mai sauki ko bai ce sai an yanka rago ba bai ce sai an yanka sa ba bai ce sai an yanka wasu tumaki ko awaki ba ko kaji shekararru duk wanda bai faɗa ba bai ce sai an kawai na duk ranar juma'a ba ta yi kawai kuje ku rika la haula wala quwwata illa billah da ke diyar da ke uwar har da ma baban ku kyale shi Allah da ikon shi kawai sai Allah ya karɓi roƙonsu saboda ya mayar da su zuwa ga Allah malamin sunna ne kuma sun kama Allah sun yarda da Allah yake sun roki Allah akan yaqini manzo Allah ya ce in za ku roki Allah ku roke shi wa antum muqinina bil ijaba kuna masu tabbacin karɓar roƙon shine roƙon da yake karɓa fa inna allaha la yaqbalu du'a ghafilillah Allah bai karɓar addu'a mutumin da ya rafkana wa Allah waye wanda ya rafkana wa Allah ya rasulullah mutumin da ya ce to addu'a dai da mun mun yi tayi to bar bi dai ka gani ko wanda ba jahili ke wannan ba wani ya zama ghafilillah kenan inna allaha la yaqbalu du'ahu Allah bai karɓar addu'a shi idan zaka roki Allah ka roke shi akan yaqinin Allah ya karɓi roƙon dan shi yace ud'uni
ud'uni astajib astajib lakum roke lakum ni in amsa muku to Allah zai magana banza ne kaga ya gina su akan aqida akan bin Allah kuma ya ba su abu mai sauki suka je suke la hawla wala quwwata illa billah Allah da ikon shi kuma tana aiwa sai ga da namiji ta aiwa Alhaji yana kasuwa aka zo aka ce Alhaji ai matar ka wanda ta aihu yace to alhamdulillah me ta aiwa aka ce da namiji yace haba wa ya ga mata ai da man kyale ta akai ka gani aka saka ne ko malar jahilci ba bala'i bane ai zai abin da ya haka ba in dai jahili ne ai wannan kaɗan ma ka gani Allah karba mu da jahilci eh ta yi wallahi ka gani ko ce ai da ba kyale ta ake wa ya ga mata me ku ya ce alhamdulillah to ai shi bai sa Allah ke yi ba Allah karba mu da jahilci me na me yasa da ka wannan misalin malamin sunna da malamin da ba na sunna ba bambancin su kenan shi malamin sunna zai kai ka zuwa ga Allah ne ya nuna ma da gugarka da kanka a baka ruwa kuma ka sha kai ma har ka bai wani eh ba zai barka akan dan samun naku shine namu ba eh amma shi malamin wannan fa ya raba ka da imanin ya raba ka da tauhidi ya ya raba ka da dan abin hannunka wanda ka zo da shi har ma wanda za ka kawo a gaba eh wallahi kuma ya gama ka gaba da mutane ai ka yi sa'a ma da ka zo ai da aikinka ya ɓaci inda ba ka zo ba a ai da an samu matsala Mm, mata ku saka da mm. wannan babban malami ne kai gare shi Eh, ta yi kawai an gama kuma shi kenan su yarda gare su mana Ah, ai yarda ta sa abin suke ga kaman ya ci yarda ce wata mata ta je gurin wani malamin tsubu aka yi katari shi ma mijin ashe nan yake zuwa Ah, babu irin wannan babu wallahi ba sun yi yawa da matan da mazan da yawa a kowanda har yanzu bu san Allah da ke gani suke malamai ke yi ba mun ce malami kada je gurin shi ba amma da Allah in ka je gurin malami ya dora ka akan hanyar Allah kanka rai zama ya shiga tsakaninka da Allah kullun sai yara Allah zai wallahi kariya yake yawa kan shi mana yawa kan shi mana Hmm? kana neman matsayi shi ga ɗiyan shi nan talaka da ya roƙa musu masu zama shi ma talaka ne kai kana neman Allah ya warware ma shi ma da ya warware mara kullum yana cikin matsala sai Allah ya yarda ne ba yarda malam bace to shikenan sai aka dace ya fahimci ta kun matar wani ce sai mata yadda ba rude ce je kika dawo ina ga karin aure ne yake so kun san ai wani ya fita da hankali ko tace ita ko nawa ne ko nawa ne abin da kan aishi tace da yake dawo shi ma da ya sabko daga office ya gashi ya dole ta ayyafa madan fa ta zo ha wannan abin da aka tace duk yadda za a yi duk yadda za a yi kar a yi shi ko mine ne kawai ita a yi kar a yi dai arman ce to mala ya kace wata a yau ai ai haka ni mana kai da namu ne inda ba namu bane ai da an gama wanda aka tare ta je ta dawo ce to za abin da za a yi mala eh yanda za ka yi kawai ka amshe yan canji da ke hannunta kuma aure ku sai an yi ya ce an gama haka za a yi shi kenan suka taba ya su yarda gare su ba bari ka jifa yadda yarda ta yi yanzu sai ta zo sai ya ce mata ai wannan abin mun ba kai wannan babban aiki ne ba kya iya ba ta ce haba malam iyawa zan yi ni dai kal ai sai wannan hu aikin hu babban aiki ne dan aiki ne wanda zai ci makudan kuɗi ta ce kuɗin ya kai dawo malam shi sai ya faɗi kuɗin da yake ganin ai ba yadda za a yi ta mallaki wannan kuɗin ta ce to ya wannan ma wani abu ne ai ka sa akwai wata shagiyar sakos ko wanda galibi mata ba sa da gwahiyar sak da masu zuwa gurin yan tsibir da wanda ma ba sa zuwa wannan sakon din a yanzu da ya ga mace ba sakon ai ta kawai tana jayo sakon gaba ɗaya ta daga wannan kuɗin dalla dalla kawai sai ta meka malam malam ya rasa kuma yanda sai eh yace to je ki da ki dawo hallo da ya sabko shi ma sai ya zo ce madam fa ta dawo na mata barazanar na yi amma ta ce wallahi ita dai komi ne kadai a yi dai eh kai in ma dai kashe shi za a yi gara a kashe shi da a yi wannan arwa ya mutu ba na ce wannan aikin babba ne na faɗi kuɗin da bara tsamanin ta mallake shi kawai ta ce wannan ma ai abu ne ta janye sakon ɗinta ta buɗe ta lada kuɗin ta bada kagan su ba sai aka taɓa da malam da mai gida da rabu da ita matsaya ce a aure kawai sai an yi yanayi ta ba abin da zan mata hallo gobe ita dawo ta ce to malam kaka aiki ne ana shan aiki goye ce aiki ana ta yi to babu ɗan abin da za a yi mu wanda ya ce a yanzu da ki da ki dawo gobe da ta dawo da hedi ba yar ƙasa kawai sai ya kulle sai ta wanda kisa mai ahura kana fa to wannan kun bai bai ba mai gidan labari ai shi gidan ki ai ba komai bane ita ku tayar da aikin malam ne malam yana yana aiki ga wata ƙasa ya bada a damawa mai gida a cikin hura ranar ku an gaya ma kawai sai ta ji bakin dirmo na kirki ta yi hura da kanta ta ce ana kana son hura shi yasa daga wani mai kyau da sayo ma shi ko yana jin daɗi kawai da ta dama hura da wannan ƙasar kawai tana bashi yana sha nan gudun kawai sai buntsire sai mutuwa yi mutuwa yi ya sa kai sai ya to ya ta zata ce ana gata mana ai bukata ta biya ai agi sutura shi yau da sahi yi hada karin kudi ta ka malam kuma rasa yadda zai me yasa nake son gwada muku su yaqini ne yarda ne yo arne ma da yake arnanci ne ba da yaran arnancin bane me bautar doguwa ai da yaran doguwa ko wanda yake rantsuwa da tarnatsa ai yaran ita ne gane yake za ta faɗo mai mai da gaskiya wanda yake rantsuwa da baki fa duk ku san wannan yaran ba ko wata ƙauyukan can na wancan garin za ku ga irin wannan sun yarda da wannan ne wani ba zai rage ranta da baki ba in bai da gaskiya gani yake ai da in ai ta ta kare to wannan yarda ita ce shi yasa ai kokari a dole mutane su yarda da Allah su yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafita amma in ba haka ba to akwai matsala Allah ta'ala ya ganar da mu ubangiji ta'ala ce waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya sabkar na shiryuwa min ba da ma bayyana hulun nasu fil kitab bayan mun bayyana shi ga mutane a cikin littafi cikin attaura ko linjila ko a qur'ani su suka boye ulaika yal'anuhumullahu Allah ya tsine musu albarka duk malamin da ya san gaskiya ya boye bai fadi ba Allah ya la'ance sakamakon boye gaskiya ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya boye gaskiya ranar tashi alkiyama Allah zai kargama mishi lijami na wuta a jashi zuwa jahannama Allah ya kare mu amin kuma wai la'anuhumul la'inun duk waɗansu masu la'anta sun la'ance shi malamai sun tattauna akan wai la'anuhumul la'inun dabbobi da ƙwari da aljanu da muta da mala'iku da mutanen kirki duk sun la'anci wanda ke boye gaskiya kamar yadda malamin da ke bayyana gaskiya na Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa suna nema mashi gafara suwa wanda ke cikin sammai da ƙasa ya ce hatta hita ni filbar har kifin da ke cikin ruwa har ruwa a gidanta tana roƙa malami na Allah Allah ya gafarta mishi kaga ya taba ko to haka kuma malamin da ya boye gaskiya kuma da dabobi da aljannu da mala'iku da wa duk suna tsine mishi albarka shine wayar arhum malaino waɗansu malamai suka ce alla'inun dabbobi suna daga ciki shine a kullum idan dabbobi suka sun shiga cikin yunwa da cikin rishi da sauransu sai su rika cewa Allah ya tsinewa masu saban Allah a cikin al'umma annabi Muhammadu wannan matsalar da muka shiga sakamakon laifukansu ne shi yasa Allah ke ce alala anatullahi alal kafir ku shi- ku ku saurara tsino Allah ta tabbata akan kafirai to da haka duk dai wanda ke boye gaskiya akan ya santa wani abin da zai amfani al'umma da gangam ya boye saboda muradin shi da manufar shi Allah ya la'ance shi kuma duk waɗansu masu tsinuwa daga cikin bayin Allah na mutane da aljanu da dabobi da tsuntsaye da kwari har kifin da ke cikin ruwa to duk sun tsine mishi albarka kaga wannan ya shiga uku ko to Allah ya kare mu sai Allah ta'ala ya ce illal ladina tabu wa إلا aslahu الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم Mm.
وأنا التواب الرحيم ubangiji ta lati illazina tabu sai wanda da sun boye gaskiyar daga baya suka gane suka tuba suke bayyanawa shine tabu wa aslahu suka tuba suka gyara da sun yi ta karerai sun yi ta faɗin abin da ba daidai ba akan son zuciya yanzu sun gane gaskiya Allah ya musu gamdakatar sun fahimci sunna suka zo suke bayyana abin da ba gaskiya ba da yawa akwai irin wannan ko daga wani mutum da yana cikin ɗarika ana yana ɗora mutane akan abin da ba daidai ba akan shine addini ko babban dan bid'a ne yana dora mutane akan abin da ba daidai ba yanzu sai Allah mai gamdakatar ya fahimci sunna ya zo ya rika bayyana abin da yake daidai to shine kaga wannan ya tuba kuma ya gyara tuban daban gyarawar shine abin da da kace daidai ne akwai lada yanzu sai ka zo ka ce wannan abin bata ne ka san yanzu wasu suna nan yanzu in an yi sallar nan ta tarawih ta sunna sai an yi raka kun san raka ko wani ya ce da yawa ma a ga wani ai bid'a ce ko abinda za a ce ka samu ladan annabawa yau raka abi ce bulwallawa kaza kaza wane ne in an kare a jihar ɗi wasu ɗari kaza to da Allah idan Allah ya ganar da mai yin wannan sunna ai ya kamata ya waiwaya ta limaman shi abinda muke da ba bai zo daga manzon Allah ba ko annabi raka'a sha uku yake ko sha ɗaya saboda haka ko an yi kowa ya tayi gida mai karawa ya kara yau babu raka'a amma ai ba kowa ba ko na'am to gaji sai wanda Allah ya taimaka akwai masu fada akwai wanda in sun gane eh akwai wanda in sun gane suna bayyana to ma'anar tuba bayan ka tuba sai ka zo abin da kake ce a yin na wanda ba daidai ba sai ka wato ka ce bid'a ne da sallar qara'u ita wata na ƙarshen wannan wata ake raka hudu ce duk abin da kai addu- a- da ba daidai ba in kai da shi kenan yan kaga jahili ya ci gaba da jahilci shi ko ya shi komai nashi ba daidai bane da ba jahili komai nashi ba daidai bane ina nufin jahili murakkab wanda bai sani ba kuma bai ma san bai sani ba balle ne mu sani to shi komai nashi ba daidai sai aka ce ga wata sallar da in yayi duk abin da ya ba daidai ba yanzu ya zama daidai dan Allah ya shi mutum zai ne mai san daidai kin ba zai nema ba kaga matsalar bid'a kenan ai bid'a ta yi kafirci wa lokacin wallahi saboda kafir ya san kafirci yake in ya ga dama kawai lokaci guda sai ya tuba da bai shiga hakin kowa ba amma dan bid'a shi ya bata kuma ya shigar da mutane da yawa kuma idan ya huto ma shi yana jin kunya da nauyi ya ce ya hudo wa'incan kai ma in ya je wajen hudowar wani ba zai hudo sai ya ce a shi dai a bar shi a nan kai ma lalacewa ce kai ka fi sabon addini ne sun rinjaye ka ko ba haka ba mu muna nan matsalar bid'a kenan bid'a kayan nauyi ba lada Allah karba mu da bid'a wallahi in ka santa ka nisanta ta ka guje mata gudu mai nisan gaske Wa- in ka saba ta wata zama jikinka akwai matsala wallahi bari ba ku misali yanzu a ce ka iya karanta wannan littafin nan wani wa- katon dan bidiya ya ce wanda ake ce da shi majamu- majamu'un niyya duk gardawa sun sashi majamu'un niyya ce kun san shi da abin za ka sai ka bayyana niyya ka ce Allahumma inni nawaitu kaza wa kaza in dai ka yi shekaru kana yi ko ka koma sunna wallahi baka shirya ba sai ka zo sallah ka riga- kana Allahumma inni nawaitu salatu zuhri baka shirya ba sai kai wallahi illa bid'a kida in ta zama jinin jikinka ko ba ku gane ba mu dawo cikin ku suwa ahlus sunna ma in ka jima da bid'a tun a wajen iqama sai kai ta wallahi ka san a cikin masallatan mu na al'adu da inda ake bid'a idan kun zo ladan ya fara iqama za ku yi shiru Allahu akbar Allahu akbar sai ku yi shiru ko da ya ce ashhadu an la ilaha illallah suka ce wahdahu la sharika lahu wace kai bid'a ce da ko sunnat ashhadu anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bid'a ce ko sunnat ce? akwai ta a masallatun namu ko babu dan Allah akwai ko babu a'a saboda mi an riga an saba ta zama jinin jiki daga nan sai ka ji mutum ya dub ya yi shiru sai ladan ya gama ikama kad qamatu sala kad qamatu sala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa sai ka ji an bashi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bid'a ce ko sunna to rika saurara a cikin masallatun da suke ikirarin sunna a kowane ko babu ya giya bid'a wallahi biris gireta in ta riga ta ratsa ka wallahi baka san lokacin da kake yi ba shi yasa Allah cikin albanin zaria yace idan mutum ya kunkwadi bid'a ya jima a cikin ta ko yayi karatu idan ya zo ya musulunta ya zama ahlus sunna kar ku bashi yara ya karanta da su bai shirya ba zai koya masa bid'a waccan da ya saba saboda ta zama jinin jikin shi amma kun bashi jari ya je sai da dankare ko gwaza ko doya a kasuwa an zauna lafiya wallahi amma kun bashi yara bai san lokacin zai koya musu bid'a ba bai sani ba saboda ta zama jikin shi ne shi yasa duk matasan da kuka tashi karkashin sunna sai ku ce alhamdulillah mun ga abin da muka gani wallahi mun gani sai ka zo karatu wa ana koya maka karatu a zo wani gurin a cikin tsallake eh baka yi saba fassara maka alqur'ani cewa Allah fa kun mu hakura mu ci gaba ka zo wani hadisi a ce kai wannan da zamu yayi a bakin kaza ko a kirkire da dariya a ce ka mata da sun san wannan ai da ka san su aka mutu shi a haƙi eh ga ba talliban ba ta iya ko fatiha ba Allah malam ne babban malami a garin sai ga alhamdu ba ta iya ba haka ma ne a dadin mafi yawa illa ma rahimallah to yanzu sai mu ce alhamdulillah rana ta fito hantsi ya yi tamwararai suna ta riga ta bayyana jirgin annabi nuhu ne ko ka zo a tsaye da kai ko ka tsaya ya barka wallahi Allah ya gane da mu to Allah ya la'anci waɗanda suke ɓoyewa ilal zina tabu wa aslahu sai wanda suka tuba suka sulhunta suka gyara wa bayyanu suka bayyana wa mutane abinda ba daidai ba na da da suke da'awar daidai ne suka ce yanzu ba daidai ba ne abinda suke cewa daidai ne a da yanzu sun san ba daidai ba da su ce wannan abin ba daidai ba ne to Allah ce fa'ula yaka a tuba alaihim Allah maɗaukin sarki zai karɓi tubansu ashe da kafiri da munafiki da azzalimi da mai ɓoye gaskiya da waye in dai ya tuba ya gyara Allah yana karɓar shi Allah mai tausayi ne kowa ma Allah karɓar shi yake sai dai baka dawo ba eh da abin da kake kawai in kaga Allah bai karɓe ka ba to kai ne baka dawo ba amma kana zawa Allah maɗaukakin sarki yana tsananin farin ciki da wannan dawar taka sama da yadda yake da farin cikin da wanda dawar bai shiga dawa ba inna Allah hibbut tawabin wa hibbul mutatahhir sai da ya bayyana yana son wa'inda suka tuba suka dawo sannan ta koyi su yana son wanda dama su tsarkaku ne ba su yi barnar ba Allah ka gafarta mana wa ana tawabur rahim ubangiji ta'ala ce ni mai amsar tuba ne sannan mai tausayawa ne kun san tausayin Allah ko mutum ya ce kan rawa yana tafka bidiyarsa yana tafka shirka yana tsiya yana kafirci ranar da ya tuba ga ya tara zunubi ya kai fanto kare sama amma sai Allah ya ce wannan zunubin a mayar da shi ya zama rata kuma illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat ubangiji ta'ala da ya zano waɗansu laifuka manya manya ya ce duk wanda ya abku cikinsu wannan ya laƙa asaba ya abku cikin bala'i don kuwa ya za'abu lahul azabu yau mula kiyama za a linka mashi azaba shi ba irin ta sauran mutane ba linkin ba linki a ranar kiyama wa ya karudu fihi kuma ba fita zai yi ba zai dawoma a cikin wannan azaban ne muhalan a cikin walakanci Allah sai Allah ce illa man taba wa amana sai dai wanda ya tuba yayi imani abu nawa wa amila amalan salihan kuma yayi aiki aiki nagari fa ulaik irin waɗannan duk inda suke komai suke ada Allah ta'ala ce yubaddilillahu sayyiati hasanat sai Allah ya canza wannan tarin zulubin ya zama tulada ne wannan ba tausayi bane ba ha kaman mutun ne fa a ce ba san kudin jabu ka tara kudin jabu sai aka kama ka sai kace to na bari sai kace to shikenan ka ilga yau sai ka je banki a baka ni kirki zai yi a wani abu a sai Allah don shi Allah rahimu ne su kowa idan masu bankin fa ba rahimu ba ne damar talaka ne miski ne su ma'ala abdullah to haka ne fa abinda kai ne tsiya ce ta kai karkai kai kuma ka tara abin amma saboda tuban da kai kai imani kai aiki na gari Allah ya ce yi baddilillahu sai shi Allah ya sanya sai wannan kurakuran wannan zunubin wannan mummunan aikin hasanat sai zama tarin lada ne Allah mai yawan gafara ne Allah mai jinkai ne Allah ka jika mu Allah gafarta mu haka Allah at-tawwab ne mai amsar tuba ne ga wanda ya tuba ar-rahim kuma mai tausayawa ne da jinkai ga mu'mini Allah ka samu daga cikin su sai Allah ya ce innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in ubangiji ta'ala sai ya ce illal ladina sai dai waɗanda suke kafaru suka kafircewa Allah suka tsaya tsagwaron kafircinsu wa matu wa hunkufarun kuma suka mutu alhali akan kafirci dai ba su tuwa ba Allah ya sauwake ula'ika alaihim la'anatullah waɗannan su la'antar Allah ta tabbata a kansu a tan mun karanta aya ce darasin na rani Allah ta'ala ce wanda suka kafirce min la'anahum la fi dunya wal akhirah Allah ya la'ance su a duniya ya kuma la'ance su a lahira to Allah madaukakin sarki ce duk waɗanda suka kafirce ma Allah wa matu kuma suka mutu wa hunku fara suna cikin kafirci ba su tuba ba mm yana malamai suka ce wasu daga cikin malamai suka ce ba za a za a ya halitta ka tsine ka ta Allah tsinewa kafirai amma ka rike kiran kafiri ne da kafiri ne bai halitta ba saboda ba a sani ba kila a ƙarshe tuba zai nan da Allah madaukakin sarki ya la'anci kafirai sai ya ce sai waɗanda suka mutu suka yi kafir suka mutu akan kafirci waɗannan su ne ula'ika alayhim la'anatullah ashe da ba su mutu akan kafirci ba ba sa cikin wannan la'anatullah ba sa cikin la'antar Allah amma idan mutum ya rayu cikin kafirci ya mutu a cikin kafirci to Allah ta'ala ya ce yana daga cikin wa'inda Allah ya tsinewa albarka da Allah kai da ka samu kanka musulmi baka ji daɗi ba ka tsallake rijiyar da bai a bangaren la'anta ta farko yanzu sai kai kokari ka mutumi musulmi kuma shi Allah ya ce wala ta mutuna illa kar ku yarda ku mutu sai kuna musulmi wasu aka ga yawa mu'minai ashe a iya wayar gari kai mu'mini ne in baka yasa ka mutuwa kafiri eh Allah ya ce ya ku wanda kuka imani ittaqullaha mu'minai fa ka ce ya ku ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kalli abin fa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka imani mu'mini ake kira ko ba mu ne ba Allah ya ce ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kar ku yarda ɗayanku mutuwa ta same shi face sai yana musulmi a ce idan baka yi hankali ba kai kana alfahari da musuluncin ka yi wa gari ka mutu ba musulmi ba eh annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai iya wayi gari yana mumini kafin mare ce ya zama kafiri ko ya wayi gari yana kafiri a yawuni yana mumini kafin gari ya wayi ya zama kafiri sahabbai suka ce ya haka zai fara su ce ya sayar da addini na da dan wani abu da duniya yanzu ba halin da muke cikin kenan ba yanzu mutumin da yana musulmi dan Allah aka zo aka dauke shi aiki project dan da shi ya yi diploma bai samu aiki ba halake mai barka kuma yaje yake kamfe akan a yada luwadi a bayan kasa ya kake gani kai wani in kana da kalasa zaka raga mishi yake kokari akan a tabbatar da auren jinsi a kasa yana ba ga sunan ba o an je ga sunan sun mamaye duniya musamman kasa mu an sa ta a gaba ko kwanan da bayan suke zanga zanga a yamefa bayan wai gwamnati ta ba su inci an musu kashe da sunye da miye su je su yada iskancin wai so suke gwamnati kuma ta ɗauki alƙawarin ba su kariya yanzu ake kenan ko ɗiyarka ta shiga wannan rezon ko ɗanka ba yin da za ka yi da shi in ka taɓa shi a kai ka zuwa alike ka yi ne kawai kariyar saboda za sun samu matasa a ƙasar suna nan makil sun shiga ana wannan iskancin tare da su a ɓangaren mata a ɓangaren maza nan garin akwai wata mata da ran nan take cewa ita yanzu ba ta shawar ma maza ita ba ruwansu da maza saboda ta yi nisa a wannan gurin akwai wanda suke huta daga makauciyar manan su zo wasu mata ne kima-kima wai in suka zo aka yi katari ke suka samu suka gara da ke shi kenan kin warki sau za su saya miki wundi za su baki makodan kuɗi waya mai tsada haifa ake ce mata kowa ce ce duk za a baki yar uwarki ce ta kwana da ke za ta baki wannan akwai yafafin garin nan kuma akwai wanda daga can suke tsallakowa musamman kasar na yan kaɗauki gari uku kaga nan zandar da maraɗi da ya mai Allah ya sauki kun mance kwanaki aka kama aka kama rezansu a maraɗi rezan sai gashi suna ko'ina hannun garin akwai wani wanda ya aure amaryar shi ma bata wuce wata bakwai ba a ce tana ciki shi bai sani ba har ta samu ciki da aka tashi lalubo su sai gashi ita ma an kirayo ta kuma tana nan an aure ta daga marari ilima sai ta lasu bi gara kaiwa zawa yake tambaya to wai yaya zai da cikin wai cikin nashi ne kuma ya ma zai da cikin ta to abin da kai sani ko tana bai bincike ba kawai ta burge shi ne ya ga kyalkyal banza ne ta iya kwalliya tana cikin wannan rezon kuma ya auro ta bai sani ba har da ciki da wajen wata hudu kawai da ya ga kai dan ka gama da hijabi yanzu ka je ka nemi aure wallahi kai hankali ka je ka aure yar madugo eh kana iya hada su kuma a gida su rika maka tsiya ba haka wani da ya fita kawai matan nan yanzu su ga musu ita yi ba da uwar gidan da amarya kuma dan diyan shi sun sani wata rana kawai ya wata sai mantuwa yana zuwa gidan da ya shiga inda ya kwanakin ɗakin arhe he ya tambayi yara ina take yace ta tafi ɗakin tanti ɗakin yan uwar kenan kishiyar yayi ta jira je ka mata magana shi yaro ya san tsaye da ake ashi yace kai baba dama in ka tafi tan suke zuwa fa da baka nan kawai tana can kawai kawai tana can hoye dai ka je shi yaro ya san tsaye yana ruwan yaro kawai yana zuwa tana su kawai suna iskanci suna badugo tsakanin uwar gida da amarya dan shi yace wallahi baba dama da ka tafi can take zuwa kullum matan musulmi kuma musulmi dala ka jerin halin da muke ciki a duniya yau to wannan tsarin akwai mu daga cikin musulmi ne muke kokarin a haɓaka shi a tabbatar da shi a nan ƙasar akwai arne ne da ake cakka turbutu na fursafa kashin ɗaya ba a san shi ba mu asalin arna a nan gurin wanda aka ɗauko mushina ne daga waje wanda daga benin wanda daga togo daga su ne amma asalin nigeria wallahi musulmi ne ko kun taɓa ganin tushen wanda suke arna ne ina suke kafirai arnan ma da arnancin ya ci su saboda jahilci ne suke arnancin in sun aiwaye sun ci a musu malamai ba haka bane in suka yi noma malamai suke zuwa su huta musu zakka kuma arnanci suke kai ka san wannan arnancin bai da tushe jahilci ne kawai ma mai shi in dai Nijar ce san fursan musulman wallahi duk wanda ya sako kashe da kawai ya faɗi ne tilka idan kismatan dizza ba wani Nijeriyan asali wallahi wanda yake ba musulmi ba babu shi kashin nan kawai da an kirkira shi ne to amma miye matsalar yanzu a cikin namu ne ake samun waɗanda suke ƙoƙarin yaɗa wannan da'awar haka a nan ƙasar kuma haka makoce mu najeriya a gari biyu an kama ba da daɗewa ba an zauna za a ɗaura aure tsakanin namiji da namiji an kama a zariya an kama a kano ɗaura aure tsakanin namiji da namiji to so ake a yarda wannan abin ya tabbata a lura ƙasa hatta mutanen annabi ludu ba su yarda wannan abin abin kirki bane ba lura da yayi wa'azi suka ce kai mutun ne innakum unasun yatahharun mu cire shi daga gari ko mu kore ka daga gari in baka ba saboda ku mutane masu sami tsarkaka kenan su sun san datti ne iskanci ne amma yanzu kuma sai aka wanke abin ta tas ake so a kira shi matsayin aure kaga an nuna wa Allah iskancin ma yafi na mutanen ludu ko to Allah ya kare mu Allah ya shirye da mu shi yasa Allah ta'ala ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kufarin wanda suka kafirce ma Allah suka mutu akan kafirci ulaika alaihim la'natullah inuwa Allah ta tabbata a gare su wal mala'ik da kuma tsinuwar mala'iku wan nasi ajma'in da mutanen kirki gaba daya duk wani mai tsinuwa tsinuwarsa ta tabbata akan kafirai da kafirai tsinannu ne kuma Allah ce khalidina fiha khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun ubangiji ta Allah ce in dai har mutun ya kafirta kuma ya mutu yana matsayin kafiri bai tuwa ba in wannan ta Allah da mala'ikun Allah da mutanen kirki ta dawoma akan shi ne khalidina fiha ta dawoma akan shi har abada Allah ya ce kuma la yukhaffafu anhumul azab irinsu Allah ba zai sassauta musu azaba ba na akwai wanda ana samu ta azaba ko to su irin wa'annan kafirin da suka rayu akan kafirci suka mutu a kafirci Allah ba zai sauta musu azaba ba Allah ce wala hum yanzurun kuma ba za mu musu tsaukaki ba a dan ba su uzurin dan lokaci kadan ba za a ba su ba saboda ka Allah kare mu da kafirci da ayyukan shi abinda muke da Allah ka ba mu lada kuskuren Allah gafarta mana subhanakallahi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah